amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu ya yan uwa musulmi muna jaddada godiya wa Allah madaukakin sarki mamallaki mai kowa mai komai wanda ya kaddari rayuwar mai kawo ga wannan rana ta juma'a domin gabatarwa da sallah na juma'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana kuma a wannan sati kudubar mu tana tunatar da mu ne riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama التمسك بالسنة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أن هذه الآية الكريمة تشير الناس بأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي بني عليه دين الإسلام ولا خلاف بين المسلمين في ذلك لأن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليبين لهم ما نزل إليهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم وأوجب على الناس والجان اتباعه ومحبته وقال ما يطيع الرسول فقد أطاع الله وقد أخذ بهذا الصحابة رضي الله عنهم وصاروا عليه فكانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين وله مهبين وكانت سمته وقوله وهديه مقدمة عندهم على كل شيء فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول لا يقدم كلام أحد من البشر كائنا من كان كانوا على سنته منافهين ولها هامين فإذا رأوا أحدا يعارضها أو يستهزئ بشيء منها بقصد أو بغير قصد بخوه ثم هجروه لا يكلمونه ولا يساكنونه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم ومخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والاعتقاد هو الذي اوقع المسلمين في البحر لجي من الكفر والشرك والبدعه واكل اموال الناس بغير حق ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور واعلموا ايها المستمعون الكرام بان لا فلاح ولا عزه ولا نهضه لهذه الامه الا بالرجوع الى كتاب والسنه الصحيحه ومنهاج السلف الصالح من الصحابه والتابعين لهم باحسان قولا وفعلا واعتقادا وتعظيما وهذا هو التبليغ الذي ارسل الذي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليبلغ الشاهد الغائب راه البخاري فأي عبادة لم يأت بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة لأنها بدعة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عليه من من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو بدعة ما ليس منه فهو رد وبذلك فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا باستهسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم ما دام أنها لم يدل عليها دليلا من الشر فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضرها بل تضره لأنه لأنها معصية وإن زعم أن وإن زعم أنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى اللهم تقبل أعمالنا ويثيبنا على الحق والعمل به والدعوة إليه والموت عليه والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وتعظيما بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya yan musulmi. Kudubar mu a yau tana ƙara tunatar da mu ne riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Lallai dukkanin wani aiki da ya zo a addini inda ba ya da ba ya da ainihin wato sila ko nasaba da annabi sallallahu alaihi wa sallama lallai wannan abin wurgarwa ne wato ainihin ba ya da matsuguni a addini. fassarar kuduba ta fara da godiya da yabo wa Allah subhanahu wataala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsaron Allah madaukakin sarki daga sharrin kawunan mu da kuma munanan ayyukan mu lalle wanda Allah ya shiryar da shi babu mai iya batar da shi kuma haka wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya kuma na shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma dan aikan Allah subhanahu wataala ne ya ku waɗanda suka imani ku ji tsoron Allah madaukakin sarki mafi gaskiyan jin tsoro kada ku mutu face kuna musulmai ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai wanda yake guda ɗaya ya halitta ma wannan rai matansa daga cikin wannan rai din ya watsa tsakankanin wannan rayuka guda biyu mazaje da yawa da kuma mataye ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wanda kuke roƙo zuwa gare shi kuke neman taimako zuwa gare shi da kuma zumunta lallai Allah madaukakin sarki ya kasance a gare ku mai kiyayewa ne ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron ubangijinku in da ku faɗi magana ku faɗi magana wanda yake na gaskiya lallai Allah madaukakin sarki dai kyautata muku ayyukanku dai kuma kankare muku laifukanku lallai wanda ya da'a wa Allah ya da'a wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hakika ya rabauta rabo wanda yake mai girma bayan haka mafi gaskiyar magana shine magana Allah madaukakin sarki mafi kyawun shirya shine shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura shine al'amura wanda suke kagagu a addini lalle dukkan abin da yazo kagage ne sabo addini shi ake kira da bid'a kuma dukkanin bid'a bata ne kuma dukkan bata yana kira ne zuwa ga shiga wuta bayan haka ya ku bayan Allah haƙiƙa koyi mai kyau ya tabbata muku daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake wanda yake kaunan haduwa da Allah madaukakin sarki lami lafiya da kuma ranan ƙarshe da ambatan Allah ambato wanda yake mai yawa lalle wannan aya mai girma tana shiryatar da mutane ne cewa lalle bin annabi sallallahu alaihi wasallama shine asalin tushe na addini wanda aka gina musulunci akai ba sabani musulmai akan wannan domin annabi Allah madaukakin sarki ya aika annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mutane domin ya bayyanar musu abinda aka saukar masa na littafin Allah madaukakin sarki ya fitar da su daga dufai zuwa ga haske na imani ya shiryatar da su zuwa ga hanya wanda yake wanda yake miƙaƙe saboda haka ya wajaba akan mutane da kuma aljanu bin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sansa inda yake cewa wanda ya da'a wa annabi sallallahu alaihi wasallama hakika yayi da'a ne wa Allah madaukakin sarki haƙiƙa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi riko da wannan sun kuma tafi akai sun kasance game da annabi sallallahu alaihi wasallama masu yin da'a ne masu biyayya ne ya kasance shirinsa ko faɗinsa ko shiryatarwarsa shine abin da ake gabatarwa akan komai akan dukkanin wani al'amari lalle magana annabi sallallahu alaihi wasallama shine na farko ba su gabatar da maganan kowa duk yadda mutum yake komin matsayinsa sun kasance akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama masu kiyayewa ne masu yi mata hidima ne idan sun ga wani daga cikin su yana mata izgilanci ko yana mata kai kawo lallai sukan ƙaurace masa ko kuma su bar zama wuri guda ɗaya da shi ko kuma su bar abota da shi gaba ɗaya saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce mutane su kiyayi sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin gujewan kar fitina ya same su ko kuma azaba wanda yake mai radadi ya same su saboda haka sabawa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin magana ko aiki ko ƙuduri shine abin da ya aukar da musulmai cikin duhu na kafirci da duhu na shirka da kuma bid'a da cin dukiyoyin mutane ba tare da hakki ba lalle wanda bai dauki shari'an Allah shine haske ba ba inda zai samu haske wanda yake sama da wannan ku sani ya ku yan uwa musulmi lalle babu rabautuwa babu samun daukaka babu cin nasara ma wannan al'umma face komawa zuwa ga littafin Allah madaukakin sarki da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma manhaji bayan Allah wanda yake na kwarai daga sahabbai da, da wanda suka biye musu baya da kyautatawa faɗi ko aiki ko kuma ƙuduri da kuma girmamawa lallai wannan shine sako wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarnin cewa a isar inda yake cewa a wanda yake nan ya isar ma wanda baya nan imamu bukhari ya rawaito wannan hadisi din saboda haka kowane ibada kowane ibada wanda bai zo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan bacaccen ibada ne kuma abin wurgarwa ne domin shi ake kira da bid'a saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda ya aikata wani aiki wanda ba daga gare mu ba to an mayar masa a wani ruwayan yake cewa wanda ya kago wani abu a cikin wannan al'amarin mu wato wannan al'amari namu na addini wanda ba daga addinin yake ba to an mayar masa saboda haka ba makawa ibada ta kasance ta dace da koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta kyautatu a idan mutane ba ko kuma a niyyansu a ganinsu suna kallon cewa wannan ibada ne wanda yake karɓe matukan ba ta da wani dalili na shari'a ko kuma hadisi wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama to ita ake kira da bid'a kuma ba za ta amfana da mai yinta ba face ma sai dai ta cutar da shi domin ita ake kira da sabo ko da shi yana da cewa wannan kusanci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukanmu ya tabbatar da mu akan sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin wato aiki da shi da kira zuwa gare shi da kuma mutuwa a kansa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا هادي يا سلام وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله